وأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan haka yan uwa da muke tare a wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraron muryoyinmu daga nesa muna isar da sabon gaisuwa ta addinin musulunci tahiyyatu ahlul islam tahiyyatu ahlul janna wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai mamallaki ranar sakamako da hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta asabar kuma an shiga tsakiyar wata yau sha biyar ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 inda yake daidai da yau sha biyar ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma da yardan allah za mu daura a kan yadda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun bakara wanda a jiya in za mu tuna mun tsaya ne a kan fadin Allah madaukakin sarki da ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat zuwa ƙarshen wannan aya yau za mu tashi akan fadin Allah madaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah an fiqu kuciyar mimma razaqakum mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azzurta ku da shi min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a tun gabanin wani yini ya zo muku wanda babu cinikayya a ciki sannan babu abokantaka wala shafa'a ko babu ceto walkafiruna humul zalimuna kafirai dai sune tantagaryen asarubai wanda jiya mun yi fashin bakin wannan aya dan karin bayani da ya rage wa mai ba shine da aka ce walkafiruna humul zalimun kafirai sune azzalimai menene zalunci zalunci shine a ajiye abu ba a muhallinsa ba ajiye abu ba a muhallinsa ba wannan shi ake kira zalunci kuma abin da kafirai suke yi kenan mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya hana abin kasa ƙololuwan abin mafi girma shine shirka wanda malamai da dama suna lissafa a azamu ma na Allahu ashirku mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya tsawatar ya hani akai ita ce shirka tare da cewa akwai hane-hane amma dai shirkan tafi muni shi yasa ma ake kiran kafirai da cewa su azzalimi wal kafiruna hum zalimuna amma sai dai akan iya samun azzalimin kuma har yanzu a hannun guda a cikin masu yin sallah ana samu amma dai ana neman azzalimai lamba daya to su ne a cikin rundunoni ko kuma cikin tawaga ko jama'a ta makiya Allah kafirai lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da take bayani akan masu imani da ba su cuɗanya imaninsu ba da zalunci ula'ika lahumul amnu su ke da samun aminci wa hum muhtadun kuma su ne asalin shiryayyu da ake nema sabon annabi sun shiga damuwa saboda sun rude suka je suka yi ta muhawara a junansu suna cewa ayyuna la yazlim nafsahu a cikin waye baya zaluntan kansa wanda daga ƙarshe labari ya dawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ga abin da suka fahimta dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ku ji ne muku sharhi gashi dai su larabawa ne amma suna buƙatar ƙarin bayani a yaren larabci da aka yi wahayin alƙur'ani da shi larabawa ne da kansu ga zalaƙar harshe ga fasaha amma wannan jimlar suna buƙatar annabi musu fashin baki ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe yanzu ku ba ku karanta faɗin lukman al-hakim ga ɗansa ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lukman al-hakim ya sanya ɗansa a gaba yana masa wasiya yana masa nasiha yana masa gargaɗi yana karantar da shi da barbaru na zamantakewa a duniya daga cikin wasiyoyi ko nasihohi da masa shine ya ce masa la tushrik billah kada ka sanya wa Allah abokin tarayya abin da yasa na gaya maka haka ya kai dana inna shirka domin ita shirka la zulmun azim ita ce zalunci mafi girma shi yasa anan Allah ya ce wal kafiruna kuma zalimuna in kana neman azzalimai tan tagarya to in ka samu kafiri malam sai ka ja cik ka tsaya domin ku ka samu hakikanin wa ake nufi da azzalimi a gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce Allahu
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
جزاكم الله خيرا وبجي مدوكتين سركي يجي الله لا إله إلا هو الله babu wani abun bauta bisa cancanta face shi alhayyu raye alƙayyum tsayayye akan biya wa bayansa bukatunsu la ta'khuzuhu sinatu gangadi baya riskansa wala naumun ballantana kuma a ce zai bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard mallakin sa ne dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai man zallazi yashfa'u wane ne isa ya ce to indahu a wurinsa illa bi iznihi ai sai ya ba a bayan ya ba da izini ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da ma abin da suka baro a baya wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu wani bawa babu wani mahaloki da ya isa ma mai sanin Allah madaukakin sarki ba ma sanin Allah din ba shay'in wani abu na sanin Allah wani abu wani bangare na sanin Allah babu wani mahaluki da ya isa a ce ya gama sanin komai a wani bangare na ilimin Allah illa bi ma sha sai faɗan abin da Allah madaukakin sarki ya gutsuro wa bayi wasiya kursiyuhu samawati wal ard kursiyin ubangiji ta fi girman a sammai bakwai da kasai bakwai girma wala ya'uduhu hifzuhuma ko babu mai mai taimakawa Allah madaukakin sarki wurin ba da tsaro da kariya wa sammai bakwai da kasai bakwai wa huwa wa huwa al-ali shine madaukaki al-azim mai girma wannan aya ita ke kira ayatul kursi sunanta ayatul kursi kuma idan ana lissafin a alqur'ani wace aya ce mafi girma to wannan aya ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani a ina aka samu wannan dalili don ba mamaki inda ce ma aka yi wace aya ce mafi tsawo a cikin alkur'ani sai ka ce wani ayatul daily na ita ce aya mafi tsawo domin ita kaɗai ta cinye shafi guda ita kaɗai shafi guda ne domin ana lissafin girman alkadari girman daraja girman matsayi na aya kamar yadda mun kare bayani a baya da falala da Allah madaukakin sarki ya sanya a tsakanin mutane ya zaɓi wasu ya ba su annabta a haka cikin annabawan Allah ya zaɓi wasu ya mai da su su ne ulul azmi min rusul a cikin ulul azmi din Allah madaukakin sarki ya sake fifita wani akan sauran ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wasu to kaga kamar haka Allah madaukakin sarki kuma yake fifita wasu ɗaiɗaikun abubuwa ko a aljanna Allah ya fifita firdausi ita ce mafi ƙololuwa ita ce a'lal janna wa awsatul janna wa fiha tatafajjaru anharul janna inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aljanna ta ƙolin ƙoli ita ce a sama babu wata aljanna a sama da ita sama da ita babu komai sai arshin rahman ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ne cibiyar dukkanin wani maremari na ruwa ko na ruwan nono ko na ruwan zuma ko duk wani abin da ake sha zai kwararo ya tafi sauran aljanna aljanna da ake da su to kaga a ina aka samu cewa ita ce aya mafi girma sai mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambayi ɗaya daga cikin gangaran ka san ana lissafin hafizan alkur'ani suna da suna daban-daban ibarat da ake amfani da su akan ce alaran mako ko kuma a fara a ce ƙolo ɗan ƙolo in ya ɗanyi gaba sai a ce titi biri in yi gaba sai a ce gargi in ya bar gargi kuma sai a ce daga gargi sai a ce sai a ce a buna ya ce buna in ya bar buna sai ce arama da ya bar arama ko sai ce gwani in ya kara gaba sai ce gangaran gangaran kafi gwani to karshe kenan ya wato shi yanzu wannan gangaran ne ya fi gaban ka ce masa arama a ina ya samu certification da cewa shi gangaran ne daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye shi yake ce masa ma a'azamu ayatan fil qur'an ya tambayi Ubayyu bin Ka'ab. Ubayyu dan Ka'ab manzo Allah yana tambayar sa wace aya ce kololuwa a girma, girman matsayi da daraja, wace aya ce tafi sauran ayoyin daraja. Sai shi Ubayyu dan Ka'ab ya shiru can sai ya ce ayatul kursi. Manzo Allah sai ya daga hannunsa ya masa haka. Ya daki kirjinsa haka ya ce masa hani allaka ya aba amrin ya ce madalla da mutum irinka ya aba amrin hakika Allah maɗaukakin sarki ya baka ilimi wannan satifikin ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aba amrin wato ubayyu bin ka'ab yana daga cikin manya manyan gangaran din alqur'ani tun manzon Allah yana rayu manzon Allah ya masa wannan shaida sallallahu alaihi wasallam dan haka ubayyu dan ka'ab masanin alqur'ani ne ya faɗa kuma annabi ya jaddada kenan waye ya ce kursi ce mafi girma a cikin alkur'ani annabi ba ubayu ba saboda manzon Allah ya masa tambaya ne ana kiran wannan tambaya din istifhamu takariri ne tambaya ne amma domin a tabbatar wa mutum ba wai dan ba san abin ba dan a tabbatar masa da abin da ake tambayar sa kai din ya sani an tambaye shi ne wace aya ne wace aya ce mafi girma ya faɗa annabi ya ce masa kwarai kuwa kamar dai tambayar da jibril ya zo yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akbarni an islam akbarni an kaza da yazo ce akbarni an sa'a duk lokacin da yace ce gaskiya ka fada har sahabbai suka yi mamaki da sayyidina Umar ya ce fa atabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai ba mu ta ajibi shine mai yin fatawa a ka'idar mai fatawa kuma bai san abin da yake tambaya a kai bane an ba shi amsa kuma ya ce gaskiya aka faɗa kenan dama ya sani to manzo Allah ba wai dan bai sani bane ya tambaye shi wannan sahabi dangaren haddan alqur'ani mai girma ya faɗa kuma annabi ya tabbatar cewa kwarai abin da ka faɗa haka ne saboda haka in kana neman aya mafi girma a alqur'ani in ka zo ayatul kursi ka kare abu na biyu ita wannan aya ayatul kursi tana daga cikin ayatul ayatul ruka ayoyi da ake korewan ake korewan aljanu ayoyi da ake amfani da saurin magance rikita-rikitan da aljanu kan kawo a cikin bani adama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewan ta harshen abu huraira abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam an tara dukiya ta ta sadaka dibino ne an tara sai aka sanya abi hurere yake gadin wannan dukiya abinci dibino da aka tara na sadaka abi hurere yana gadin dukiya baya barin kowa ya shiga saboda sahabban manzo Allah dukan su adalai ne kulluhum udul adalai ne duka ba sa yin ha'inci baya bari wai dan kana da abokantaka da shi ya baka kidin sto din da aka taskace wannan dukiya ta sadaka a'a ana haka sai kawai abu hurera sai ya gane cewa dibino yana raguwa to tun da ya fahimci dibino yana raguwa lalle da bukatan ya bincike ko kuma ya lamfo ya kwanto ya gane waye yake zuwa gibi dibinon nan bayan shi ya tafi aiko abu hurera da ya santa ya santa sai ya ga wani mutum ya shigo abu hurera yana rabe ya zo ya kawai ya ɗiba ya ɗiba ya zuba a cikin aljihun rigansa da ya gama zubawa ya kama hanya zai tafi sai abu hurera ya fito ya tare kuma hanyar fitan guda ɗaya ne ta ta nan ya shigo kuma ta nan ya zai fita sai ya tare shi ya ce masa yanzu kai a bani amana so kake a ce na ci amanar manzan Allah kenan ka zo kana ɗiban dukiya da aka tanada domin har irin kama za a baku saboda sufan mutum ne ya rike shi dam ya ce masa kuma tabbas sai na kai ka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan aljani ko wannan wannan barawo sai ce abi huraira a'a ka sake ni abin da kake abin da yasa ka ga na zo nayi wannan albashi ne ba biya mu ba yanzu kwana 40 da wani abu misali kuɗi ne hanyar da nake samu babu kuma ni zu iyali mutum ne mai iyali wa hajatun kasira da bukatu masu yawan gaske abin da yasa ka gana zo ina daukan dabinan nan abinci ne ba wai sayarwa zan yi ba gida na zan kai ana rajulun da'ifun wa zu iyalin zul haja mutum ne mai gashi ni tsufa ta kama ni ga iyali ga bukatu da yawa don haka hanyar samun ne ta toshe shi yasa na zo dan diba rage zafi wurin ciyar da su abu huraira ya ce ai baka isa ba sai na kai yi ta masa magiya sai ce to shikenan tunda dai ka ce haka ne kuma sahabban manzon Allah suna da tausayi ka roƙe su dan Allah ne a ce ba su yi ba kai ba su bane yace je ka ya bar shi da dibirin da ya sata yace ita na bar maka an yi sallar asuba kamar yanzu haka abu huraira an zo an yi da'ira ana sai manzon Allah ya dube shi ce abu huraira yace na'am yace ma fa'ala bi asirataka albariha ya ya kai da kai da fursunan da ka kama ɓarawon da ya zo masata ya kai da shi sai shi abu hurairu yake cewa ai da na kama shi magiya ya ta min ya haɗa ni da allah cewa na ya haƙuri in kyale shi shi mutum ne mai iyali ga shiga shiga shiga amma zance ga magana manzo allah sai ya ce ƙarya ya faɗa maka kuma yau zai dawo to abu huraira bayan an gama wannan zama aka tafi a zahar la'asar magariba isha zai koma wurin kula da taskansa na dibinan sadaka saboda shi tabbas yakinan ya san wannan farawon zai dawo wasa ya ulu haka manzo Allah ya ce masa zai dawo abu huraira yana da yakini tunda annabi ne ya faɗa to babu shakka wannan farawon zai dawo ai ko ana haka can sai gashi na ya lallabo ya zo ya shiga abu huraira na kallon sa sai da ya bari abiyun anabiyun ma ya ɗiba ya zo zai fita sai ya tare ya ci ji ba kai na tare ya ce kwarai ni ne ci to abin da ka san baya isa abin ka da mutum mai iyali ina kaiwa duka suka warushe suka cinye ko bai ishe su ba a hakan ma ina roƙon ka kai mini rai ci ai sai na kai ka la'arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta masa magiya min shi da hubin la abu hurairu ce to je kana kyale ka amma kar ka sake dawa ya ce to na ji na gode na gode ya tafi an zo an yi sallah masu bawa shi gari manzon Allah sai lega ya ce Abu Huraira ma fa'ala bi asirataka albariha ya gaida wa barawon ka ne na jiya kuma daga gama ya ce ai ka ji ka je da muke da shi manzon Allah ce to ƙarya ya maka yau ma zai dawo a rana na uku kenan Abu Huraira sai ya damara ya ce yau kan in ya dawo sai na yi tsiya tsiya da shi ai ko sai gashi ya dawo ya zo ya ɗiba ya ɗiba zai tafi sai Abu Huraira ya tare shi ya ce yau kan fa ƙaryarka ta ƙare ko kaki ko kasu duma giyanka sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya maka hukuncin da ya dace da laifi irin wannan aika aika da kake na cin amana sai wannan mutum ya ce wa Abu Hurairah ya ce a sai ni kuwa yanzu kan ba abin da zan gaya maka tabbas amma sai dai inda za ka yi min alkawari za ka sake ni da na gaya maka wata wani dafa'i da na baka wani magani abu hurairu ya ce wani magani ne faɗa min da ji sai ya ce inda in ka zo ka za ka karanta ayatul kursi to tabbas in ka karanta ayatul kursi babu wani aljani da zai zo ya cutar da kai abu da sai ya sake shi ya je ka yace kuma zan yi bincike a kai an dawo sallar asuba abu huraira sai manzo Allah ya ce masa ya abu huraira ma fa'ala bi asirataka albariha ya kai da fursunan ka ne naje da ka kama sai ya ce ai kaji kaji ya sa'ama ya riya cewa zai bani dafai dan haka sai ya ce to bani dafa'in da ce kuma dama ina da zuci zuci na zo in tambaye ka sai ya ce in ke karanta ayatul kursi in na karanta na samu magani tsakanina da duk wani aljani manzo Allah sai ya ce sadaqaka wa huwa kazubun gaskiya ya faɗa amma fa katon makalici ne kenan yanzu waye yace ayatul kursi tana maganin aljanna man san Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an faɗa bai Musa bai ce gaskiya ne manzon Allah ya jaddada wannan batu anan akwai wani abin da ya kamata mu lura da shi ashe kenan ilimi in dai ya tabbata ilimin gaskiya ne ana karban sa ai aiki da shi ko da a hannun shedan ya fito matukan ilimin mai amfani ne shi yasa kuma annabi yake cewa talabul ilm walau bisin ku je ku nemo ilimi ko da wurin su ya jujo ma jujo ko a kasar sin ne annabi ce ku je ku nemo har yanzu kuma shi annabi shi ya fara wa haddisu an bani isra'ila wala haraj ku je ku koyo ilimi a gurin yahudawa yan bani isra'ila babu damuwa an ji annabi duk ilimin da kuka san zai muku amfani kuna da karancin sa a yankin muna kukan bamu da likitoci duk likitan da aka kawo ya gudu to me zai hana mu tada namu kwarai mu tada namu mun sha buga irin wannan misalin mun yi karatu da arna irin arnan najeriya arnan arewa wani wataran muna taɗi da shi ya ce mun shi fa cocin anguwansu ne ta ɗauki nauyin karatunsa coci yanzu mu wani masallaci ne masallaci da sunan masallaci ya ɗauki nauyin yaro guda ɗaya je karatun digiri tun daga babban masallaci na fada da masallatai ya gizala da masallacin ina ne da ina ne da ina ne da ake da su wanda ake sallan juma'a wanda masallaci ne ya dauki nauyin wani yaro guda ɗaya tilo ya ce ko ba shi kaɗai bane ya ce akwai wanda aka tura NCE akwai wanda aka tura me suna school of nursing su suna da hange kuma suna taimakon junansu mu ko mu ne Allah madaukakin sarki ya ce mana ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan duk wani abin da sunansa albir da kuma zai kai mutum zuwa ga takawa amma ba ma yi sai bakin hali da hasada da mugunta ba ka so ka ga wani dan uwanka musulmi ya ci gaba idan ko wancan din ya ci gaba ba naka za a saftaro a rage a maka masa ba nakan yana nan shi kuma nasan shi ma yana nan taskace ta Allah Allah shi yake azurta bayansa to me yasa za ka yi bakin ciki da hasada ga abin da wani zai samu gani yake yanzu an tura wani je karatun nan kyauta kamar shi kenan an yanke musu talauci a gidansu don haka shi ba zai ba da kokoro ba akwai wani da muke taɗi da shi a wani masallacinsu a cikin garin bauchi ya ce min wallahi masallacin abin da ya faru kuma mutumin ba ma malamin addini ba ne malamin boko ne malamin boko ne abin da ya faru shine a anguwar tasu sun zo sai ya zama a masallacin bai ga liman ba sai bai tambaya bai yi shiru sallan magariba don dama ya ce magariba isha asuba yake a masallacin in ya fita a zahar al'asar baya da asuba sai bai ga liman ba sai yake tambaya wai ina liman ne ya liman ba shi da lafiya babu lafiya a yi sai ce da Allah jama'a mu yi haƙuri aka ɗan tara mutane wanda suke nan ba su tafi ba aka taru ya ce abin da nake so in tambaye ku shi liman ba shi da lafiya na lura da haka tun jiya tun a magariba na so in yi tambaya sai na ce barin bari sai isha isha ta zo ban ganshi ba sai na ce barin bari sai da asuba ta yi ko tafiya ya yi bulaguro ne asuba sai na ga ban ganshi ba salloli uku a jere shi kai bari da tambaya sai na gano ba shi da lafiya a cikin mu nan waye je gano liman ba shi da lafiya sai wanda ya ga wannan wannan ya ga wannan babu wanda ya je gano liman yana bai mutane kamsu salawatu baya baya wasa amma babu wanda ya je gano shi sai ce tulai ba mu kyauta ban je shi yace har ni ba mu kyauta ba dukkan mu ne ba mu kyauta din ba yanzu ya kamata daga nan mu tashi mu je mu bincika ya jikin liman har sun sun gane ba shi da lafiya amma babu wanda ya je gano shi muka tafi gidan liman in ji shi aka je aka samu aka yi sallama muka shiga liman me yake damun ka liman ya ce jikinsa dai gwiwowinsa ina ne ya faɗi dai symptoms na, na, na malaria haka ne haka ne ce to shi ke me ka sha kuma zai ce paracetamol ya sha yana faɗa sai hawaye tara tara idanunsa ya ce yanzu tsakaninku da Allah paracetamol yana maganin zazzabi haka ce masa a'a ba wai a ba a gaban liman da ne mu da yake ba mu labari da yayi wannan hawaye sai yake tambaye mu yake ce mana shin paracetamol yana maganin zazzabi muka ce baya yi shi paracetamol ayari ne na alal jasi babu abin da zai rage sai ya rage maka radadi da zogi kawai ya kashe radadin da yake jin amma zazzabin yana nan sai kashi ya kone masa jini an zo a fara tunanin mayu ne suka shanye masa jini ko alhali kuma ganganci ne rashin sanin abin ciwo daban magani daban kamar dai abin nan da mutane suke yi mutum yana zazzabi jikinsa sun ya mutu sai zai siyo ciwo bakwai ko tara ne ciwo ya dole zai wa kansa magani karshe sai dai mutum tsamin jikin kuma jininsa yana ƙara ƙonewa saboda malaria ɗin tana kama red cell ne tana babbake shi a cikin mu babu wanda yake da kuɗi yace sai ni a lokacin yace ba kuma na gaya muku bane dan alfahari ina gaya muku ne dan mu gane taimako din yana da muhimmanci yace to a tafi kemis akwai wani kemis a cikin garin bauchi ana ce masa m&g ya ce a tafi wannan kemis aka je kemis yana da aka buga waya mutumin dama muna da mu'amala da shi aka kira shi ya zo mun tafi tare da liman aka yi wa liman allurai aka ba shi antimalarial tabs da za a sai ga liman damas da ƙarfin jikinsa ya warke to shi ne ni ba na nan a zahar din na asar ba na nan da aka dawo magariba lokacin na dawo ya liman ya ware ya zo ya karatu sosai sai na ce to a yi haƙuri har limanin ya ce mu zauna yanzu me ya kamata mu yi sai na sa muka yi magana kuma ba na daga cikin masu tarawa ce a zaɓe mutum biyu masu amana suke tara kuɗi suke lissafa mana aka yanke masu albashi kaza kai daga ƙarshe ne in taƙaita mana magana ya ce sai da suka duk wani abin da ya shafi fanka ta tsaya ƙwan wuta ya tsaya koyar ne ko menene sunan nasa wanda yake bata cikin wannan abu in ya tabu ba a bukatar waya a tura akwatin fi sabilillahi wannan kudin nan wace yake dauka Ya ce wallahi sai da muka yanka wa liman albashi a abin da muke tarawa din na dubu ashirin duk wata dubu ashirin duk wata muke bai wa liman ya ce sannan bayan mun yi wannan sai muka duba masu zuwa kiran sallah aka yanka musu albashi na dubu bakwai bakwai wata kuma a haka din bayan abinda za mu tara ban an cire albashin liman a allowance na liman dubu ashirin dubu bakwai bakwai na ladane guda biyu dubu talatin da hudu a haka din muna samun raran kuɗi da bai gaza dubu talatin ba abinda muke tara ya ce wallahi sai da ta kai ta kawo mata a cikin gida saboda suna jin ana faɗa dan an yi din kuma za a so a faɗa abin da muka samu na wata an yi kaza ba a cewa an baiwa liman allowance sai a ce hidiman da aka saba na kaza an yi yanzu ragowar kuɗi kuma kaza mata a cikin gida sai wata mata ma ta bugo akwai wata mata ma yace suyan kosai take a wuri kaza ita ma ta ce ta yi rijista duk ƙarshen wata a turo mai karba ya zo ya karba amma ba irin wannan ya kamata a ce in an haɗu a duba duk da yake shi kuɗi yana da wani shi'umci in an bai wa mutum kuɗi ba na san banjo amma zai kashe saboda shaidan bakin mungu ne zai ci masa ai daga baya zaka miya kafin a bukata sai ya zo bukatan kuma ya tsilli tsilli saboda ya riga da ya kashe kudin mutane daga nan sai a dauke shi a matsayin mai cin amana kuma ta yi ba da ganganye ba tunani yayi bare ta matar bashi suke cewa ku ya dauka zai yar daga baya in ya dauka kuma zai iya ba to inda za a samu masu amana za mu iya yin haka a duba anguwa dan wane talakan nan shi yake daukan na daya a ajin su a primary amma tun da ya gama primary ya kasa shiga secondary school sai a duba nawa ake biya ne wa secondary nawa ne uniform nawa ne littattafan a ji a yi magana principals din ma dukansu kai principal ko arni ne in ka je ka same shi da irin wannan abin zai san dabarar da zai yi taimaka a saka yaro ya yi karatunsa in ya gama lokacin wa ek ko ne ko a tara kuɗi kafin ma lokacin a tara kuɗin ba sai lokaci ya kure ba dan bi monitoring movement din yaron za a ki har ya zama mai amfani a cikin al'umma in ko ba ma yin haka din mu ne karshe irin waɗannan din za su balle su dawo kuma su koma suna cutar da mu to an bar su karazubi babu abin da yake sai gararan ba ƙarshen an zo an kada gangan siyasa sai ya zama dan bangan siyasa shine zai dauki adda yana saran mutane an ba su yuyi da sauransu amma in ba shi kulawa ta musamman to ƙarshe amfanin kanmu zai dawo domin zai ji a ransa cewa ba ba dan masallaci kaza ba da yanzu ni sangartacce ne ba dan yan anguwanmu ba da suka zauna koyaushe za su kira ni kamar dansu suna jan kunne na suna daura yakan hanya ba dan haka ba da yanzu na sangarci to lalle da bukatar mu ga muna irin wannan taimakekeniya ita ayatul kursi kamar yadda muka ji aya ce mafi girma kuma tana magani game da aljani sannan ayatul kursiyu tana maganin barawo ko da na mutum malamai suka ce da wannan yake nuna cewa in ka zo ka karanta ayatul kursiyu a gidanka barawo ba zai shiga gidan bai sata kuma ka gwada barawo ba zai shiga gidanka ban ka karanta ayatul kursi ba zai shiga ba Allah madaukakin sarki zai kare illan da muke samu shine mu muna yin addu'o'i ne amma muna shakka anya ko zai yi to kuma zai yi din batun da har ka sa anya ba zai yi din ba ko kai ba za ka yi nasara ba ayatul kursi aya ce mai girman gaske an kawo hikaya na wani bawan Allah da wasu suka biyo shi da adda da sanduna za su kashe shi yana gudu ya tarar da wani malami a bakin fitajeji da almajiransa suna karatu yanzu ya faɗi a gaban su malam kamar da za a kashe ni kafin ya gama magana malami yana ce masa to ka karanta kursiyu mana ya ce mene ne kuma kursiyu kafin malamin ya masa bayani sai ya ruga ya ce kawai sai ya ruga a guje ya shiga jeji to yana cikin gudun sai ya gani za su cin masa sai ya ce a wancan malami fa ya ce karanta kursiyu to ko bai gaya mun me kursiyun ba to amma da tunda na ji ya ce kursiyu barin na yi sai dinga cewa kursiyu kursiyu kursiyu a ransa ya yadda cewa tun da malamin can ya gaya masa tana magani kursiyu kursiyu da ya kinin cewa za ta yi masa amfani ya wuce wata zakanya kuma ta haiku ashe tana tarerayen ya'yanta ya wuce a gujen nan sai ta ji motsin gudunsa ta leko ta ga wanda matsiyaci ne zo zai raza na mata yaya su kuma wadda ba sandana sun fi so shi kuma ta gudu yana kursiyu kursiyu je kama wata bishiya ya hau aiko tana tasowa sai dai kan waɗannan ta bige na bigewa saura suka gudu suka bashi shi ne ya sauko ya dawo sai ya zo ya samu malamin ya ce malami mai kursi nan ne kam ya ce maza ma da ka ta tukunna kai din yaya kake sai ya ce shi arne ne ba musulmi bane ya ce to ya ce amma me ya faru sai ya ce ai na ga amfanin kursi nan ce me ya faru sai ya bashi labari ya ce ai bayan na fita daga hunka na shiga jeji na gari za su cin mun sai na ce to bari dan yi amfani da shawarar da ka bani sai in dinga cewa kursiyu kursiyu yace o yace a to lalle kai kai sa addu'a ta ci daga nan sai mutumin ya ashhadu an la ilaha illallah ya shiga musulunci a dalilin fadin kursiyu kursiyu yaqinan cewa kursiyu tana magani saboda malamin Allah ne ya gaya masa dan haka dai ayatul kursiyu aya ce mai girman gaske kuma a cikin kumshiyan bayaran da suke cikin ita wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce la ta kuzu sinatun gangadi baya riskan Allah Allah madaukakin sarki kowane lokaci yana cikin sha'ani yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'ani dan haka Allah baya gangadi ko baya gajiya ya halicce mu da mu da dukkanin abin da ya halitta a cikin kwanaki shida fi sittati ayyam sai ya ce ma masana min lugub kuma tsamin jiki ko gajiya ba ta kama mu balle mu ce bari mu huta Allah madaukakin sarki baya hutu a mallakin sa ne duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na taurari rana wata wanda su waɗannan taurari da rana da wata din akwai abin da an ka tambayi masa na sararin samaniya za su yi maka bayani akwai abin da ake ce masa galaxy akwai kuma super galaxy akwai abin da ake kira su dwarf planet suna nan a cikin sama dwarf planet suka ce cincirindo ne na taurari da suke cushewa a guri guda tauraro ya haɗu ya haɗu in sun cure su ake kiransu dwarf planet wanda akwai abubuwa masu rayuwa a cikin wannan planet tsari ne na Allah madaukakin sarki dan a sararin sama tauraro ɗaya ya fi rana girma tauraro guda ɗaya ya fi rana girma abin da yasa muke kallon taurari ƙanana ƙanana saboda nisan da yake tsakaninmu da su ya fi nisan tsakanin rana da mu a nan duniya za ka iya fahimtar haka in ka kalli jirgin sama shi ne kawai misalin da hankalin mutum zai fi ganewa idan jirgin sama ya ɗauki mutum 300 ko 500 in mutanen sun zo suna hawa za ka gamsu kamar kiyashi a jikinsa suna hawa ne zai kwashe su duka su 500 ko 300 ko gwargwadon capacity na wannan jirgin in ya fara gudu a ƙasa za ka gan shi gangime ne amma da ya tashi zai ka gan shi kamar tsuntsu ya kare ya daidaita ya fara tafiya tun ma kana ganin sa ce ga ya can kaman fara har sai ka gama baka ganin sa in yi nisa to kamar haka nisan tsakaninmu da rana bai kai nisan tsakaninmu da taurari ba shi yasa taurari muke kallon su kanana sun fi rana nisa daga duniyar da muke zama wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki duk waɗannan manya-manyan halittu din ba wai sarkin garin ku bane ko gwamna ko shugaban kasan garin ku kasar ku yake yi Allah madaukakin sarki ne halicce su haka ƙasa a ƙasa akwai abubuwan ban al'ajabi akwai maka makan bishiyoyi kamar bishiyan rimi kamar bishiyan kuka da makamantansu da bishiyoyin ƙaya irin su gawo da dai sauransu da duwatsu ma kama kadu da nan mu da duwatsu da shi yasa muka buga misali da itatuwa a wurin da akwai duwatsu in ka je kamar irin garin Bauchi irin su dutsen guli irin su dutsen guli da makamantansu ma kama kan duwatsu za ka gani in ka je yankin Abuja ko Nasarawa akwai irin su su Maroc manya-manyan duwatsun da suke gurin in ka tafi nan jigawa akwai dutsen kwatarkwashi dutsen fanisau a gusau ko zamfara akwai dutsen kwatarkwashi da makamantan irin waɗannan in ka ji zaka ga dutsen irin su gauran dutse a kano ma aka makan duwatsu su duwa da Allah madaukakin sarki ya halice su ganin irin waɗannan abubuwa ɗin zai ƙara maka sanin girman Allah madaukakin sarki a cikin ranka kuma sai Allah ya ce tunda ayan baya Allah madaukakin sarki ya ce kafin wata rana ta zo wanda babu cinikayya ko babu yan'uwantaka babu shafa'a to Allah ya tabbatar da cewa akwai ceto din anan yace manzal ladzi yashfa'u wa isa yace to indahu a wurin Allah illa bi izini sai bayan Allah ya bada izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah madaukakin sarki ya bada izini kuma ya yarda kafin a yi ceto din duka wannan zai faru ne bayan Allah ya bada izini kuma ya yarda da wanda za a ceta kafin sai a ceta shi yasa anan yace illa bi izini kuma Allah madaukakin sarki ya san duk abin da muke kullawa ya halice mu yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu abin da kake kukkullawa ma ka kulla ka sunce kana ta wasiƙan jaki ni kaza ne ko kan da yi ni ya kamata da yi in aikata kaza ko kan na aikata wannan kullakullan Allah madaukakin sarki yana sanar da shi gabanka da bayanka Allah ya kare ka da sani wala yuhituna bi shay'in min ilmi bas isa ba su kewaye sanin Allah ma'ana bas isa ba su kewaye wani bangare na sanin ilimin Allah madaukakin sarki misali mu dauki ido idan mutum yana fama da ciwon ido akwai wanda shi zai tafi jami'a yayi digiri na farko akan ido ya yi digiri na biyu a kan ido ya yi digiri na uku a kan ido amma za a iya kawo matsalan ido har digirin nasa guda uku ɗin da kwasa-kwasai da zai je ta yi a baya na neman ya za a gyara ido in ya zo sai ya gagara gyaran idon sai ya kira wani nasa to kaga kenan a ɓangaren da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimin ma bai gama sanin fannin ba haka ne ku za a iya samun wannan gashi nan surgical doctor operation yake yi amma za a iya kawo complicated cuta gashi an gwada operation za a yi amma sai ya kasa gane ta ina ma zai yanke cutar a jikin mutum sai an kira abin da ake kiran su consultant sai sun haɗuwa lokacin za ka consultant sai sun kai su hudu ko biyar a kan mara lafiya guda ɗaya za a masa tiyata kowane ɗaya daga cikin gwani ne kowane ɗaya daga cikin gwani ne ma'ana zai iya yin hukunci akan cutar amma yanzu abin ya gagare shi kenan ashe har da zurfin ilimin naka ne a bangaren da ka kware din sai an kawo cutar da ta gagare ka wani hakori ya sani wani kunni amma za a kawo mai ciwon kunni su yi ta gwara kansu da su yi ta fasa kwakwalwansu ma'ana suna ta kokarin ya za su gano ilimin da za a gane magance kunnan wannan bawan Allah da aka kawo ana ba da labarin wani wanda kunnensa ya samu matsala sai aka ce duk duniya babu inda ake gyaran kunni ni irin wannan matsala din a duniya sai kasan Germany aka ɗauke shi aka kai germany suka suka aka yi masa aski aka yi fede fatan kansa ƙoƙon kayan socket ne haka aka ɓare socket ɗin murfin kan aka shiga mahaɗan abin da ya zo ya yi na dodon kunnen da wane ne aka saita aka yi komai da aka saita sai ya zama ya fi kowa ji allura in ta faɗo allura na asibiti in ta faɗo za ta ɗanyi ƙara sai hankalinsa ya tashi zai ji abin garau a kunnensa suka rasa abin da yake musu daɗi gashi kuma consultant din ne su suka yi aiki kuma an musu shaida cewa duk duniya babu inda za a irin wannan aikin sai a jami'ai sun kuma yi sun rikita masa kunne sun kara sun gane sun za masa hands free a kunnansa to kaga ji babu kenan allura common in an zo ana in allura balle dan wannan silba da ake zuwa da shi a saka almakashi garau a yanzu zai musu zai firgici abu kaɗan sai da sautin kawai ya shige shi suka rasa abin da yake musu daɗi ƙarshe dai ina jin wannan kamar ko mutuwa yi ne daga baya saboda an kasa saita kunnan kwakwalwa tana da alaka da duk wani sinadari na jikinka da yake aiki kwakwalwa sai ta gaya masa cewa kaza ne wannan muryar mutum ne ko muryar mene ne sannan ga ta daidaita sawun din yadda zai ji a kunnensa to da kwakwalwan da kunnen sai zama ba sa aiki tare sun yi dukkanin mai yiwuwa abin ya gagara daga ƙarshe aka suka haƙura suka kyale shi da wato mu gane shine wallahi tuna bi shay'in min ilmi baka isa baka gane komai da sani na ilimin Allah wani bangare kai shay'in in an ce shay'in wani bangare dan abin da ka sani din baka isa ba ce kai ne gaba ɗaya alfa da omega a wannan fanni babu wanda ya isa wannan ka ƙara shi gwanintanka da batintanka sai an kawo wani bangare wanda ka gagara nawa ne za a zo da ilimin wani shi abin da ma ya je karanta a jami'ar bangado mun dawo ilimin addini amma za a kawo complicated rabon gado ya sayar da zai sai ya kira wane da wane da wane da suka yi karatu tare su haɗu da ƙyar kafin samu su warware ma'ana sai an haɗa kayi daban-daban shi yasa batu da ya ce two heads a more than one hope to beta ne yan zaro kayi da yawa kowa zai kawo nasa fahimta da fasaha sa kafin sai a haɗa a warware mishkilan da take akwai kuma kowane irin ɓangare na ilimi haka ne وما أوتيتم من العلم إلا قليلا باباكو كومي بوانا أبنى إلمي إذا الله مدوك أكين سركيتي سيفا دانك أدام كومي يتو وفوق كل ذي علمي عليم kowanne ne da yake jin cewa shi mai ilimi ne to akwai wani wanda fi shi ilimi a bangaren da yake jin cewa shi masani ne ya ishe mu misali a kissar annabi Musa da bawan Allah Kidir wanda annabi Musa an tambaye shi wa fi kowa ilimi ya ce shi kuma haka ne dan duk wanda ya san at-taura a lokacin Musa ya karantar da shi don haka wa fi kowa ilimi musa saboda shi ya san littafin da ake kafafa da shi a lokacin wajen yin da'awa da wa'azi to shi abin da ya manta bai faɗa ba saboda Allah ya jarabe shi ya kamata ya ce Allah sai ya ce shi to da haka sai Allah ya jarabe shi da kidir ya ce ka je ka haɗu da wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma da haka ka je ka same shi ka nemo darasi kuma ya je din ya koyo darasi mai dimbin yawa wanda daga ƙarshe manzo Allah yake ce yarhamullahu aki Musa Allah ya ji kan dan uwana Musa da yayi hakuri tunda kibir ya ce masa lan tastadi ama iya sabara sai ya ce a zan yi hakuri kaza kaza kaza amma da kai waqiya ta farko ta biyu da ta uku ya gagara hakuri ya ce to ha zakira ku bayni wa bainaka manzo Allah ya ce da Musa yayi hakuri na zama da kidar da ya kwaso mana ilimi masu tarin yawa amma sai dai haka Allah madaukakin sarki ya so wato nan Allah yayi haka ne domin a nuna wa Annabi Musa ba a bankama da ilimi kuma duk lokacin da kai bankama da ilimi sai Allah ya kunyatar da kai nawa ne aka samu dalibai sun yi wa malumin su gyara nawa aka samu a bangaren boko da na koma wani bangaren ilimi ne nawa aka kai ko hatta injiniyarin ka je bakanike a nan har wani karin magana muke a baya uku gyara samun sa'a gyara samun sa'a ne ko gyara da ce ne gyara sa'a dan damban ya kasa gyara rediyo garba godo ya gyara kuma godon yaron sa amma shi ya koya masa gyara amma ya buga ya buga abin ya gagara garba godo ya duba ce ya kaza ne aka yi kaza aka yi kaza kuma sai rediyon ta tashi shi ko a can ya yi ta bugawa abin ya gagara gyara samun sa'a don haka ba a bajinta da ban kama da bugun kirji akan cewa kai ka san komai in ba kai babu wanda zai iya yin kaza wannan kuskure ne wasiya kursiyuhu samawati wal ardi kursiyun Allah ta fi girman sammai da kasai manzon Allah ya bayanin wannan yace kursiyun fa kada mu dauka kujera ne asali da yaran larabci an ce kursiyu ana nufin kujera to amma a wannan aya abin da ake nufi da kursiyu manzon Allah ya fassara yace mawdu'u qadami wurin ajiye kafa ne in ka je a manya-manyan falo na masu kuɗi zaka ga ga kushin da mai gidan zai zauna ga kuma wannan abu to wannan maudu'u kadamin din na ubangiji a ƙasan al'arshin Allah al'arshi shine kujerar mulkin Allah ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya daidaita akan kujerarsa ta mulki al-arshi kursiyu ko ba kujera kursiyu da larabci sunanta kujera amma a fadan Allah kursiyu din mawdu'u kadami wurin ajiye kafan Allah to wannan abin kursiyu din ya fi girman sammai bakwai da kasai bakwai manzo Allah da yake bayyana mana girman abin sai yace masamawati sabu fil kursi illa kadarahima sab'ati ulqiyat firtus in an lissafa sammai bakwai da girman al'arshi manzan Allah ya ce ba su wuce 'yan silalla guda bakwai ba kamar ka dauki kwandala guda bakwai ka dunkule a hannunka ka je filin kwallo na santar sai ka ta karkara ka jefa su ka zuba ido in har ka ga yadda kowanne ya sauka ciki to ka tabbata ko kuma in kaga sun tare wani gu a cikin filin kwallon to ka tabbata in an jefa sammai ɗaya biyu bakwai a cikin kursi ma za ka gan su haka manzan Allah ya faɗa ya ce illa ka da rahima saba'atin fi yadi ahadikum face kamar dirhami ne guda bakwai ɗayan ku ya dunkule sai ya watsa su haka ulqiyat filters ya watsa su a fili babban fili misali kamar filin kwallo in kaga sun yi tasiri a watsa su da kai cewa sun tare wani gu to ka tabbata sammai bakwai ko kasai bakwai ran watsa su a cikin kursiyin Allah za su kai har a zo a gani ana nuna su to ba su kai komai ba nan haka Allah madaukakin sarki ya ce wasiya kursiyyu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma ko ba mai dafa wa Allah madaukakin sarki ya taimaka masa a matsayin assistance bari mu taya Allah ya rike nan ko bari mu taya Allah kan nan ya rikito Allah madaukakin sarki ya ce rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya tsayar da sama ba tare da ginshiki ba da kuke kallo malamai suka ce ashe akwai ginshikin gani ne ba mai Allah ya sa ginshikin da ya rike amma ba za mu gan shi ba bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshikin da ku kuke kallo ba amma akwai abin da Allah ya saka ya riƙe sammai bakwai ɗin duka kowanne ya tsaya ba za su faɗo ba su danne mutane da sauran halittun Allah da suke rayuwa a ban ƙasa. Wahuwa al'aliyu shi ne al'aliyu maɗaukaki yana kan al'arshinsa a can ƙololuwa daga sama al'arshi ko babu kowa. Al'azimu mafi girma, kuma nan za mu dakata, sai in Allah mai kowa mai komai ya yarda za mu ci gaba da kai da muka tsaya gobe. muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa da kabi tarayya a cikin lada abin da muka kuskure kuma muna roƙon Allah a gafara da addu'a mai shirya fahimtar kurakuran a cikin zukatan ya fahimtar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani